to mutai ko? littafin risala risala yan uwa shafi na sha shidda ta abu zai da alƙairawani ba risala ta imamu shafi ba cikin usulun fiƙi mutai ko? malam ya ce wa annal imana ƙaulun bin lisani shi imani hakikaninsa ƙaulun magana ce bin lisani da harshe sai ka faɗa amma bai isa wa ikhlasun bil qalbi kuma ka tsarkake zuciyarka shi yasa ke zuwa cikin hadisi wani lokaci khalisan min qalbihi tsarkakakken zuciya abin da ka faɗa kayi imani da shi shi yasa waɗanda ka cewa imani da baki ya isa wannan ƙarya suke yi suna kafa hujja da fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga Allah ya wasu ajira bima qalu sai aka ce a wagga aya in ka doke ta ita kai sauran ayoyi suna cewa innal ladina amanu wa amilus salihat ina kan maida ka shi yasa waɗansu karamiya sun kace da mutu ya ce yayi imani to aljanna zai shiga ko da bun zuciya shi bata yarda ba ko ba ka ba suka ce gashi nan Allah ce fa asabahumullahu bima qalu jannatu to shi da an kace musu a a munafikai sun ka faɗi kalmar shahada Allah ce musu yi imani ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah kore musu imani idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun magana ta kai qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih kuma sai an yi aiki da gabbai domin ita zuciyar abin da ke gaskata ta in aikin duk wanda mutum yayi dubara kyale shi na'am shi na yanzu mu za mu zance wa amalun bil jawarih gaugawa dai kai aiki da gabbai gaugawa dai kai kashi na zamu sai an yi aiki da gabbai domin zuciya in ta yi imani da abu shi za ta yi aiki shi yasa munafikai duk da suke kokarin su koyi niyoyin su ganewa ake yi saboda in an zo wajen aiki bayyana ta kai suna cewa la tusaddiqul kalam aljamil an gane ko wa innama tu'khadhu alhaqiqatu min afwahil mawaqif kakka gaskata magana mai dadi aikin banza ne ana gane haƙiƙanin al'amari in an ka zo inda mawaqif kowa zai ɗaukar matsayinsa duk yadda mutum ya faɗi magana ya faɗi magana ba a gane gaskiya ke sai an zo inda za a yi tsaye don gaskatar da wannan magana shi yasa munafikai da an zo wajen yaƙi gudu su kai ko su tafiya su irin yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya yi yaƙin Uhud ya jaga su jama'a ko kuma in an ka kawo wajen yaƙi su ce su kwance su za su shi Allah ya ce za a bada za a taimake su sun kace ina Allah ce wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura sun kace ai gurura na wai Allah ga gururin mutane yasa in kana son ka gane wanda a tare da kai da wanda ba tare da kai ba so da dama Allah yana jarraba mu muna jin haushi wallahi Allah yana so ya tace maka mutane da wani kun shekara goma wallahi baka san makin kana ba sai da lura ta taho ɗan kaɗan abinda bai taka kana kana ba sai shi gudu ya barka dan nan sai ka san matsayin da zaka yi shi matakka in kana da biyu ko uku ko guda gare ka baka iya gane tana son ka ko ba ta son ka sai jarabawa ta zo ƴaƴanka ma baka gane wani na tare da kai ko wanda ba tare da kai ba haka ne Allah ya yi jarabawa dan a tace mutane ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib amma ba mu san jarabawa ita ko jaraba in ba ta zuwa hankalinka bai cika baka iya gane wane ne naka wane ne ba naka ina fata ana fahimta ta saboda duk wanda ya barka ranar da kake da bukata sai to nan ba dan adam bane ina fata an fahimci duk mutumin da duk lokacin da yake son samun ka zai same ka amma kai lokacin da kan neme shi baka samun shi wannan ba mutumin tafiya bane sai dai ka taimaka mai lokacin da kake da damar taimaka mai don Allah akwai wani babban profesa na duniya muhadir ne alami kwarai da gaske wanda ya yi karatu kasashen turawa kuma balarabe ne ina ganin da kasar misra amma yana da ilimi sosai wanda wajen gabatar da muhadara da sanin halayen dan adam duniya har ya zama shugaban majalisar ilimin halayen dan adam ta duniya a kasar rasha muhadir alami ana kiransa ibrahimul faqi ba ibrahimul faqih ba faqi muhadir ne alami yana da littattafai masu kyau ku samu littattafan shi in kun karanta su za ku fahimci abin nan ya faɗi wata magana mai muhimmanci yake cewa idza aratta an tahish an ta'isha hayatan mutawazina takhallas min ulaika alladhina idza ihtaju ilayka wajaduk wa idza ihtajta ilayhim lam tajidhu yace in kana son ka rayu rayuwa mai equilibre daidai tattar rayuwa yace to kai kokari mutanen da duk lokacin da suke da bukatar ka kana musu zaka za su same ka in suna da bukatar ka amma kai da ka neme su baka samu su waɗannan ba mutanen tahiya bane kada ka dogara da su sai dai in kana da abin da zaka taimaka musu don Allah ka taimaka musu wannan ne ni ƙara shi ina fatan kuna fahimta ta to so da yawa sai ka damu ka ce sai ka gina wani duk lokacin da yake da bukatar ka zai same ka amma shi da ka nemi wani abu gare shi a'a to wannan ba abokin tafiya bane da ka bi irin waɗannan ka mutu ina fata an fahimce ni an gane ko za su baka wahala kuma za su ci amfanin ka amma kai a ƙarshe sai ka kasa amfanin kanka da waɗanda duk kamata ka amfani su saboda kamata na yi ka gina waɗanda za su gina waɗansu ba ka gina wanda shi ta kai ne ta shi kai ba ina fatan kun fahimce ni wallahu ta'ala alam to wa amalun bil jawarih sai an yi aiki da gabbai an gane ko shi yasa waɗanda al-murji'a da suke cewa imani yana da alaka ne da zuciya bai da alaka da gabbai al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba ko 60 shu'ba yanzu haka da cikin hadisi to kaga dan qur'ani sai ce to kaji a wani wuri an ce wai bid'un wa 60 60 da wani abu ko an ce bid'un wa 70 kuma wai duk hadisi na a'a bai ce bid'un wa 60 faqat ba bai ce bid'un wa 70 faqat ba bai ci inda ya ce bakin suna a nan yana nufin daga cikin rassansa suna da yawa rassan imani yadda za ku iya bada amsa saboda yan ta'adda sannan wa amalin bil jawari duk qur'ani in ya kawo wurin da zai cewa bima qalu ko wali ya'lam Allahu alladhina amanu ko ba haka ba sai su ce ya ce wali ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada Allah shirki masu shahada kaga amanu yace ah to an taba shahada ba je an kai yaki ba aikin ko da muƙaddarta ma ya faɗi bi ma ƙalu abinda sun ka faɗa to a koma wanga wanga mutashabihin ya kamata a koma zuwa ga mi muhkam duk mai yawancin ayoyin sun ce wa amilu salihat wannan mutumin wanda bai taba aiki ba wanda ya faɗi akan hanya wanda ya kashe mutum ɗari ko ya faɗi akan hanya har Allah ya maka sawa hayi waccan ta jawo shi yayi aiki aikinsa shine an bashi umarnin ya bar wannan wurin ya tafi bayan ya abin ga ya mutu akan hanya yayi imani ko kuma shi Allah bai bashi ikon yi ba to shi wanda Allah bashi ikon yi zama ne fa amma turawa saboda suna son kafirci yadda sun kabata kristanci mu ma addini mu ya lalace su yana suka kirkiro al-islamu ruhi musuluncin zuciya kawai bai da alaka da aiki yanzu in kafte kasashen laraba musamman irin su tunisia za ga mamaki kaga mace mai doktora a fiqhu na musulunci amma ba ta sallah kuma bujanta bujanta skirt bakin gwiwa in ta zo cikin aji ta baka tarihin Imam Malik da littafin Imam Malik da mazhaban Malikiya shekara 100 nawa ta baka na Shafi'iyya ta baka Abu mazhaban Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal duk fuqaha din ga in baka annabi kuma kai iske ta hafizan Qur'ani ga Larabci amma in ta zo ta ce maka antum muslimun wa nahnu muslimun wal farq bainana wa bainakum annakum tusallun wa nahnu la nusalli mai doktora a fiqh al-islam wallahi to shi da suke son yayi yadu a ce al'islamun ruhi, an ka kahirci na, musulunci ba ba daga kalmar shara ba aiki, sunan shi kahirci na an ka canza mai suna, mun kakka mu da shi da ka haɗa mana cewa kahirci, musulman nan pratika babu shi a musulunci, ba musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ce mai an kai kumfa anzir, fala tuti'il kafirina wa jahiduhum bihi jihadan kabira. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هم متى نصر الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قاتوا شيء ذلك يا إيماني كو شيء أكان أشياء الجنة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كزمنا كي صلى كي كومي كي كي مسلمين كي نيجيريا نابا كصلى أدوكي كساك الجنة إن الوا الله كسجون كدن بيجان وقتنا صلى ومكشنا صلى شيء ذات بكلاهرة ko ka zo a koya ma wai wai sai ka iske mutu ya ki koyon karatu bai iya karatun sallah bai kuma sai ya zo ya dauki kawai ta wajen mallamin zaure ce malla a koya min addu'an nan ta kabari wanda aka lese fasi wa iza matal abdu sai a koya mai sai ga katu ya iya wa iza matal abdu amma bai iya alhamdu ba wai da ya zo lahira wai kawai da ya zo sai shi mana makiri wayo wa iza matal abdu fi qabrihi ja'ahu munkarun wa nakirun wa yaqulu lahu wa rabbuka shikenan ya haddace wai yanzu da ya zo wai wucewa zai yi aljanna kaji Allah ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah magana tabbatatta kalmar shahada kai ta kai aiki da ita in ka zo wani kiri tsoron ka ma zai yi dan baka jin tsoron komi amma dan ka harrace wai zama tal abdu baka sallah na makiri ai da ko hadu karka ta kari in yi ma na dan hali mawaki Hausa ce na makiri baban kwanya in ya samu arna masu laihin kamtsace rigigi rigigi sai kashi duk ya hudu da ba su ganin manzo annabi sallallahu alaihi wasallam hadda mawaka sai da yasa ciki yace hadda mu mawaka in ba mutu ba mu ma maganin ba aiki da masu godan dara duk ya kawo sai watsa to Allah ya kyauta yazidu bi ta'a yazidu bi ziyadati al-a'mal imani yana karuwa da ƙarin aiki kamar da Allah faɗa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman kaga wannan ya nuna imani yana karuwa mafhumu kuma zai nuna cewa imani yana raguwa don abinda duk yake karuwa yana raguwa an gane ko wa yanqusu bi naqsiha kuma imani yana tawaya da tawayar wato ayyukanka shi yasa kai kokari kullun kana aiki nagari sai imanin ka ya karu shi yasa shaytan sai shi kasa kama attack ko ya kama a ta kai tsaye sai ka iske ka samu taimakon Allah innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan ko wata qira'a ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun fa yakunu fiha an-naqsu ko a cikin wato fiha cikin su ayyukan sai zamanto akwai an-naqsu tawaya ko wa biha ziyadatu kuma akwai ƙari ina fata an fahimta don haka cewa a cikin ayyuka nan ake samun tawaya a cikin ayyuka kuma na ake samun ƙarin imani wala yakmalu qaulul iman illa bil amal to nan mu bari mu dauki wannan ko mu bar shi wala yakmalu qaulul iman fadar imani ba ta cika illa bil amal sai an yi aiki na kwarai kashi kashi gashi ma malan ya kawo shi sai da aiki duk abin da ya samu ka koma baya aiki abba masu a duniya ba mu son mu yi aiki su kafirai sun ce duniya kawai suke so amma sun tashi sun nemi duniya su mu kuma mun ce muna son duniya da lahira kuma mun kin aikin duniya mun kin na lahira kafin mu da ya kamata mu yi dubul to mu da babu ina fata an fahimci dan ne matsalar take duk yadda muke zagin turawa matsalar mu da su su sun yarda da aikin su duk yadda muke cewa mu yaƙe su ba mu iyawa saboda Afirka aikin mutum 20 aka ba mutum guda sai a dauke ka aiki ba hada ba aikin ka ba kai an mai shara kai an mai gadi kai an mai wankin salanga har ma baka san ma abin da kai ba duniya Afirka kenan aikin ka baka iya shi ba dan ma matsala ce marmakon ka tsaya ka koya ka iya da kyau ka kiya shi dan afirka shi aka koya ma kuma shi an mai gida yanzu kai za ka koya mutane aiki amma yanzu kai ai yaron su kai za ka lallashin su kai za ka ba su nasiha kai za ka kwatanta musu abin nan zai amfane su wai shi dan afirka ba koya mai aka amma kuma shi dan mai gida aikin mu ba mu rike ba inda mun rike aiki da kyau da tura ba za su iya ba amma kullum sun san kwance na muke kullum muna cewa za mu yaƙe su amma kuma kwance na muke a cishe ka a shashe ka komi ma akai kuma ka ce za ka yaƙawa za ka yaƙa ƙarya sunan ku duwalu li istihlaki a wajen nasaru le pays consommateur ko pays consommateur sun ka ce pays consommateur kasashen laraba da afirka abubuwa na kuka yi banda su babin da kuka na farko a kawo kwanon tuwo a cika shi ya an cika kwanon tuwo yanzu yanzu sai kaga an samu made in nigeria made in turkey sun canji shi na biyu a kai mace da daddare a yi mata ciki ta ta yi a fatar miki ban da shi sun kace ba abin da kuka yi wutar ku suna ruwan ku suna suturarka tc ko yadin suna motar ka suna gidan ka suna ruwan ka suna kuɗin da kaka kashe su sun kai masu ba abin da kaka yi daga jikin ka ci to shikenan sai wancan aiki shi yasa afirka sunan ku duwalul istihlakiya sai a ce a za mu yaƙi tura ka yaƙi tura gidanwa kai da in sun yin kibar ruwa da tufa ka da komi ƙaryar banza dole sai an tashi an nemi ilimi wanda bai nemi ilimin addini ba sai shi zan bayin malamai da jahilai wanda ba su karanta addini ba da malamai da ba su jin tsoron Allah wanda bai karanta duniya ba sai zan bawon kahiri hakan gana take yanzu ga rashin nan tana nan tana abin da ta ga dama duniya wa isa shi mata magana me yasa ga yaro na dan kore ta arewa me yasa ba a iya taba shi in kan nemi ilimin duniya bature bai iya bautar da kai in kan nemi ilimin addini jahili bai iya cewa shi malami na gaba gare ka sannan kuma malami wanda bai tsoron Allah bai iya bautar da kai amma duk inda ka kiya bauta ta kama ka ko kai ko kakkai ba ba haka ba yanzu da sun ka gane ma ba a ba su kuɗin abin ana kan karuwa aikin haji da umra ban ga ce to alhaji wa akwai ta sabkan qur'ani bakin ka ba aka yi ta da Allah mallai ce da an yi ma ita ƙarya ta kare eh te bido biza bai ba zo shi na gida kunci ne a te bido biza a kawo kudin jirgi shi daga kuma sannan sabkar da za a yi sai an biya kudi shi na kewaye ka'aba shi na wannan sabka in ya zo ma ya ce kai ta mutu ne bari a mai kurwar lawa uku tun da duk kurwar lawa matsayi izi ashirin na an kari tun da ba su kan mutane na a yanzu ku sa akwai wanda ga amsa sabka dubu ba eh mutum guda sabka dubu da ya zo ya sauka bakin jidda ya an ka sauke shi otal shi kenan sai ya karanta ƙur'uwar lahu dubu uku uku uku gida dubu dubu uku su asabka dubu ta adilu sulusul qur'ani
Ai.